السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan bawan Allah ya ce bayan gaisuwa mai tarin yawa don Allah malam muna buƙatar addu'ar ku da ta ‘yan uwa gaba ɗaya wato wani bawan Allah ne ya karbi kayansu kuma ya riƙe bai ba su kuɗi bai na ta musu wasa da hankali ya ƙi ba su hakkinsu suna buƙatar addu'a Allah ya mayar musu da hakkinsu Allah ya mayar musu Allah kuma ya ba ku wayo da basira nan gaba ku gane ku daina ɗaukar kayan kuna ba wanda zai zalunce ku Allah ya mayar mana da haƙoƙinmu gaba ɗaya wannan ya ce malam Allah mai da kai gida lafiya tambaya ta anan ita ce na tsinci kaina ko in ce ya ce na tsinci kuɗi ne a masallaci sai na yi amfani da kuɗin wajen sayan man fetur na zuba janareton gidana ok to allah ya ce muke shi daman cewa zan yi ka biya kawai eh ka je ka dawo da kudin to amma na ga kamar mutum ya ce ya cinci kuɗi a masallaci kuma ya ɗauki kuɗin ya siyo ya zuba ya zuba mai a janareton masallaci to ka kubuta amma duk ranar da mai kudin ya bayyana to shi fa ba ruwansa da wani magana zuba janareto a masallaci za ka biya shi kudinsa don ba a yi wa mutum sadakar dole in ya ce a'a wani ban yi niyyar zuba man nan ba ban kudina to sai ka biya shi kudinsa kai kuma ka bi ladan sadakarka Allah gane da malam Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana to Allah muna son ka yi wa 'yan uwa a bayani akan hukuncin mai luwaɗi da maduhu Allah mai da malan gida lafiya ‘yan uwan ai sun san haramun ne luwaɗi namiji ya nemi ɗan uwansa namiji aikin mutanen annabulu Allah kiyaye تأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أو نقول يشي بل أنتم قوم مسرفون ونقول يشي بل أنتم قوم عادون masu ƙetare iyaka masu ɓarna da ka luwaɗi haramun ne namiji ya nemi namiji haram ne haram ne haram ne haka musahaka mace ta nemi ‘yar uwarta mace, haram ne, haram ne. Zala ya ce, a sihaku zinan, mace ta nemi ‘yar uwarta mace zina ne, daka namiji ya nemi namiji luwaɗi, luwaɗi muninsa ya mafi zina. Don shi luwaɗi hukuncinsa kawai in an kama mutum ne kashe shi ake. Amma yau wannan shi ne maƙiya Allah. suke ta tallata mana suna so mu yi saboda mu fusata Allah yi ta fushi da mu samari ku mai da hankalinku kuma ku shiga taitayinku har wani ya zo ya tallata muku wani abu na fushin Allah ku yadda da shi asara ce tabewa ne bala'i ne Allah kare kuma ba sana'a bace ta kware malam barka da ya ba duk waɗannan duk sun ba da sadakar kuɗi wani ɗari biyu wani ɗari ɗaya wani bawan Allah ya ba da ya kawo ɗari biyu sadaka rubutun nasa da zai karantu ba amma dai ga ta nan sadaka ne a masallaci Allah ya mayar masa ya kai masa lada malam da Allah ina buƙatar addu'ar ka da ta ƴan uwa na wannan majalisi akwai wani yayi mini alƙawarin zai kai ni kasuwa malam Allah tabbatar mana da alkhairi Allah ya kai malam gida lafiya to in alheri ne gare ka kasuwar ba halaka za ka yi ba Allah kai ka idan kuma alheri ba ne to Allah ya zama maka abin da ya fi maka alheri don ba kowa ne fa yake zuwa kasuwar ya tsira ba wani in ya je kasuwar taɓewa yake in ya je kasuwar bare jam'i ba bare je jam'i amma Allah ya bar shi bai je kasuwar ba za kullun da shi ake jam'i in ya je kasuwar zai ta kallon matan mutane babu aya kuma ko hadisin da ta halatta dan kasuwa ya ta kallon mata mutane saboda akwai abghadul amakin wurin da Allah yake fushi da wannan wuri saboda sabon da ake wa Allah a ciki kasuwa ne aswaquha to ba wai zuwa kasuwan ba ka roki Allah Allah ya tsare maka imaninka mata za su zo saya za su gitta za su yi kalaga cike da rashin gaskiya da cin amana a sai da kaya mara kyau a yi rantsuwa a kan ƙarya a cuci mai gida alhaji a zalunce shi kowa burinsa ya zai ya tara ta halal ne ko ta haram to wani lokacin in Allah ya barka baka je kasuwar ba ba shi ne fi maka alkhairi da dan samu maka yan sana'a da zaka yi ta yi da dan abin da zaka yi kana zaune a gida ya fi maka alkhairi da haka in baka je ba ka ɗauka Allah ya zaɓa maka shi ne mafi alheri in kuma ka je to ka sa Allah ya sa ka cikin masu imani a kasuwar cikin masu taƙawa a kasuwar cikin masu tsoron Allah a kasuwar sana'ar mutum da yawa in bai yayi da gaske ba sana'arsa take kai shi wuta da yawa da ka sai ya kokari a kiyaye kuma ya taka tsantsan wannan ya ce Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana na samu karuwa na yi wa malam takwara na sa masa dakta abdalla ga dan daya har da daktan kuma ai sai ka ai sai ka dan jira sai ya dan fafata shi ma ko eh ka dai bar shi dai akan abdalla ga dan daya to Allah ya sa masa albarka Allah ya sa ya zama professor Allah ya sa ya zama emeritus Allah ya sa ya zama sama da wannan duka eh na muka murna kuma ina yi wa kaina murna ni ma na samu dan uwa insha Allah in mun samu dama Allah ya sa da dama ma zo mu gaisa da wannan takwara namu insha Allah ta'ala amma in wasa ta iya tuwo mai kyau kenan za mu zo mu gaisa kuma mu ci tuwo eh Allah ya sa albarka na gode kwarai da wannan kauna da kai mini kuma ka yi wa uwar godiya ka ce ta yi kokari ta yi waɗanta tarbiyya ta musulunci Allah ya samu dace malam Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana da imani amin Allah mala a taya mu addu'a akwai yayuna guda biyu suna neman aiki Allah ya ba su to Allah ya ba su ba su kaɗai ba dukan mu abinda muke nema Allah ya ba mu duk wanda yake bai da sana'a Allah ya ba shi mai sana'a Allah ya daɗa inganta masa mai neman ƙari Allah ya ƙara masa Allah ya sa mu dace malam Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana mai amfani ya ji ɗan iyaye ya kiyaye ka a duk inda kake amin Allah ya muna buƙatar addu'a ƙwarai kuwa Allah kare mu Allah tsare mu ya ce malam na yi sallah na idar na yi azkar na bayan sallah sai na ɗaga hannu na yi addu'a bayan na gama sai wani ya ce da ni wai annabi idan ya idar da sallah ta farilla ba ya ɗaga hannunsa ya yi addu'a sai dai bayan nafila gaskiya ya gaya maka ita addu'a a sallah kala biyu ne akwai du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala du'a'u ibada da du'a'u mas'ala an ce du'a'u ibada shine wannan addu'ar da ake yi Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir har zuwa ƙarshe wannan sunan su du'a'u ibada akwai du'a'u mas'ala اللهم كذا الله كباني كذا اللهم إني أعوذ بك من كذا اللهم انصرني بكذا اللهم وفاني وفاني اللهم كذا اللهم كذا wanda mutum yake roƙa Allah ya bashi ya bashi wannan du'a'u mas'ala to abin da ya inganta shine du'a'u mas'ala ana yin ta a cikin sallah ne addu'ar da ya kamata kai ka daga hannu bayan ka'ida da sallar farilla a cikin sallah ya kamata kai a cikin sujjada da bayan tahiya shine ake roƙon duk abin da kake so ko da larabci ko da yaranka amma bayan ka'idar da sallar farilla to wannan du'a'u ibada ake du'a Allahumma anta salamu wa minka salamu in ka gama wannan ka dan ja carbinka ma'ana kai tasbihin ka da zikirinka ba wai fa na halatta jan carbin bane yawa dan ku gane ne dan na san tsayar ku wani sai ya ce ai malam ya ce a ja carbi carbi bid'a ne rike carbi amfani da carbi a haƙuri ba bidi'a ne ina ce bidi'a wani abu ne sabo da ba a san da shi ba a addini asalin sama kiristoci ne suke amfani da shi an gane amma mu me muka aka ce mai amfani da shi tafin hannun yan yatsan nan kun ga wannan yankan nan duk na tasbihi ne kaga hannuna ka gani to wannan shine carbinka amma ka dauki itace ko wani karfe kana dannawa a'a ayi hakuri fa yawa ku bai hakuri yawa ku bi sunna ku yi abin da yake daidai yawa Allah ya ganar da to wannan su ne addu'o'in da ake du'a'u ibada amma bayan farilla malamai suna cewa ana iya yin du'a'u mas'ala a daga hannu din a yi tawassuli da sallan nafilan da aka yi a roƙi Allah kaza kaza kaza kaza da sauransu da haka du'a'u mas'ala ana yin ta a cikin sujada ana yin du'a'u mas'ala bayan tahiya ana yin du'a'u mas'ala a lokacin alqunut duka ana yi amma bayan an yi da sallar farilla abinda liman yake yi wasu masallatai salata na goma goma daga hannu ya kafi ya shafi ya wadudu sha uku hasbunallahu talatin da biyu ya latifu ashirin da uku istighfari goma sha hudu ya ta faɗin wasu lambobin da ba aya ba hadisi a kansu wani baba an gaba ya ce ta hiya iya salihina malam bayan ta hiyar da aka yi a sallah sai an da bai ta wata duka wannan abin da kuke ji suna faɗa ba a littafi suka karanta ba abin da kaga dama ne wani ma da aka zo aka ce malam cika mana da addu'a ya ce a yi kiran sallah gaba daidai wani ya ce to ihu za mu yi ko hankali za mu yi wani kuma ya karba kaga cewa zai a tada ikama kenan ku bi sunna ku bi sunna ko salati annabin za a yi sai a ce sallu ala nabi me sai ka kayyade musu ka ce guda goma ko guda sha kaza kawai ka ce sallu ala nabi ku yi wa annabi salati wani ya yi goma wani ya yi biyar wani ya yi uku wani ya yi hudu wani ya yi kaza shikenan wannan abin da liman yake idan an idan da sallah ya sa mutane yana musu lissafe lissafe a karanta kaza a karanta kaza daga baya ya daga carbinsa ya tofe shi da yawu ya shafa a fuska ba wanda ya ce wannan gaskiya da haka ya kamata mutane su kiyaye kuma duk cikin littattafanmu na fiƙihun nan da muka karanta ba inda aka ce ai ba dai su ne suka koya mana sallah ba qawaidi ahlali ishmawi iziya risala askari lawwali sani mudawwana muwadda duk wannan littafan da muke karanta ba inda aka ce wai ka zo ka zauna ga hadisi annabi ya ce an ida da sallah ka zo ka ce kaza kowa ya yi da kanshi shi za ga masallatan ahalus sunna idan an idan liman ta kansa yake yi mamu ma ta kai yake amma akwai idan ana da buƙatar wata addu'a ko a ƙasa ko wata al'umma ko wani bai da lafiya wannan za a iya yin addu'a amma wai bayan sallah a ce a kawo kaza a kawo kaza kuma wani abu na na rashin kyautawa da wasu limaman nan suke wai sai mutum ya ce maka salatin annabi goma goma kana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai la haula kafa sha bakwai kana la haula wala quwwata illa billah kafin kai biyu ya ladihu 37 kafin kai kwaya uku ya karo dan a nuna maka ba yi ake yi ba mu daina yaudara kanmu mu gaya kanmu gaskiya don Allah ana yi ba a yi ba a yi da wannan da ake wai wai wai wai wai a karanta fatiha wai a kife a kife ake ta ko me ko ka ji an ce bisirril fatiha bisirril fatiha bisir kowace sura ma ta qur'ani tana da sirri kowace sura ma tana da sirri da haka malaman bid'a ku ji tsoron Allah ku daina dora mutane akan ba daidai ba ko daurin aure aka je musamman inda masu maiko ne sai liman ya taba ya taba ya taba to ashe wai daman zama suke wai kowa yana jiran a ce amsa addu'a saboda in an zo raba kudin addu'a shi ma da shi haka ake ku yi haƙuri ba tonan asiri ba ne ni ma liman ne amma dai ba na yi in ka ga an kewaya babban ɗaurin aure in liman ya yi wannan sai a ce wani ɗan ƙarisa ɗan taɓa mana kai ma shi ma sai ya ƙirƙiro abin da zai ya ce malam cika mana yawanci ba kyauta suke yi ba wasu biya ne in an gama ɗan abin da za a kasafta za a bayar bid'a ba ta da kyau bid'a ba ta da kyau kun fahimce ni to ni ma din fa na taba zuwa wani daura ƙara wallahi da aka je ruwan sai sai wani ya nuno ya ce malam cika mana da addu'a na ce to yau ta rutsa da mu wallahi tallahi na rasa inda zai na ce to bari in cika na istighfari daga baya amma ni da na gaba sai na kife ta na ce fatiya sai na daga babbar riga ta ta ta ma'ana an gama kenan Allah ya mana akwa ku samari matasa ku karanta sunna ku yi rayuwa mai kyau mai daɗi su kuma da suke Allah ya yafe musu kuma ya sa su gane Allah ya gane da kai ma da kai kana amin ko yawa dan yaro Allah ya gane da malam yace wannan assalamu alaikum ina yi wa malam fatan albarka alheri Allah ya yi wa rayuwa albarka da nisan kwana ya ce Allah ya ji kan iyayenka ya yi wa iyalanka albarka amin da Allah malam ina neman addu'a da na yan uwa na wannan majalisi mai albarka na samu kaina cikin zargin sata wanda hakan ya yi sanadiyar korata a wurin aiki ba ni da wata masaniya ko sa hannu cikin abin da ya faru ina neman addu'ar yan uwa Allah ya wanke ni daga wannan zargi Allah ya tona asirin wanda suka yi ko da sa hannunsu Allah kuma ya bayyana gaskiya ni kuma Allah ya sauwaƙe mini ya kuma bani wani aikin mafi alkhairi ta Allah sarki dan uwa kaji shi yasa malam kun ga addu'a tana da amfani kullum bawa ka rinka yin zikiri da safe ka rinka yi da yamma saboda irin waɗannan fitintinu kaga wannan abin da wannan dan uwan ya faɗa bai gagara akan kowa ba bai gagara akan kowa ba kowa musamman wannan zamani da rashin gaskiya da cin amana ya yawaita wallahi da mutuncinka a ma'aikata ko na ba za a iya liƙa maka wata masifa kai rantsuwar duniyar nan a ce an gama research an gama bincike kawai kai ne ma'aikata kuma ta ce ta sallame ka da iyalinka da 'ya'yanka da mutuncinka ba ma sallamar aikin ba yau a ce wai an kore ka daga aiki ana zargin kayi sata kuma kai ka san ba kai ba malam wannan mutum ina zai sa kanshi ya rabbana ya Allah ka rufa mai asiri ya Allah ka kubutar da shi ya Allah ka tona asirin wanda ya wannan abu Allah ka bayyana gaskiyar mutumin nan ba da jimawa ba kuma Allah ka gaggauta bashi aikin da zai rayu rike iyalin shi to mu kula duk inda kake ka dage da addu'a duk ma'aikatar da zaka shiga wallahi akwai makiya ku daina sakin jiki fa an daina sakin jiki yanzu a duniyar nan ko a ina ne ku daina sakin jiki akwai wanda fa ya tarabbasu na bika dawa'ir nema suke ka fada cikin wani bala'i sai maka dariya akwai wanda zai yanka tsiya in ta yanko wallahi sai ya dora maka haka wannan akwai abin tausayi kwarai da gaske muna maka addu'a Allah ya yi maka Allah kare ka Allah kare mu duka gaba daya da Allah malam muna so yan uwa a taya mu da addu'a kakana Allah ya masa rasuwa to ubangiji Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta Allah ya ji kansa mu ma namu kakannin Allah ya musu afuwa mu ma kakannin wasu ne nan gaba Allah ba mu nisan kwana kuma in ya dauki ran mu ya dauke mu na musulmi baya ta karshe wanda ya ce malam wani lokaci ne ya kamata mutum ya sallar nafila cikin sallar menene sallolin farilla kafin asubahi ana nafila raka'a biyu kafin azhar ana raka'a hudu nafila raka'a hudu nafila biyu kai sallama biyu kai sallama ko ka hade bayan azhar ana yin raka'a biyu nafila bayan magariba la'asar babu ita a cikin lissafin rawatib kenan amma ya halatta akwai nasoshin da suka tabbatar da yin sallar nafila kafin kowace sallah ma ta farin lada bayan magariba ana yin raka biyu bayan isha'i ana yin raka biyu waɗannan su ne raka'o'i guda goma sha biyu da manzo Allah ya ce in mutum ya lazimce su Allah zai gina masa gida a gidan aljanna su ne arrawatib duk wanda ya lazimce su kawai in dai kana yin su har ka mutu kana yi ka ɗauka kana da gida a gidan aljanna insha Allah ta'ala to akwai kuma annawafilul mutlaqa nafilfili waɗanda suke sake ba kaidi ba kaidi musu lokaci ba duk lokacin da aka halatta yin sallah to zaka iya yi ina fatan kuna fahimta wani lokaci ne ake sallar nafila bayan a ranar juma'a kafin liman ya zo sunna ne idan ka zo masallacin juma'a kafin liman ya hau mumbari ka ci nafila shine sunna duk wanda izo masallacin juma'a wanda wannan sunna za ku ga yawanci ba a raya ta abin da ya tabbata in ka zo masallacin juma'a kafin liman ya zo kurin ka ta sallah kai salamu alaikum kai biyu kai salamu alaikum kai biyu kai salamu alaikum wannan shine abin da nasi ya zo da shi ɗaya kenan ai shi sallah ya tabbata sannan bayan sallar juma'a ana yin nafila da wasu malaman fiqh sun ce a bari an je gida a yi amma dai zaka iya yi bayan sallar juma'a masallaci sai kai ya halatta mutum ya zauna ya ta salatin annabi ranar juma'a din don ana so musulmi ya yawaita yin sallar ya yawaita yin salatin annabi ranar juma'a manzo Allah ce ku yawaita yi min salati ranar juma'a juma'a tana shiga kawai ka ji cewa yau fa ranar salatin annabi ne la ilaha illallah kun fahimci wannan sannan ranar juma'a da magariba isha'i mutum yana iya yin nafilbilinsa kullum bayan magariba ana iya yi idan mun ɗauka cewa wannan daren na magaribar ranar juma'a daren juma'a ne in mun ɗauka haka inda akwai saɓanin malamai a kai Allah ya samu cikin masu sallah Allah ya samu cikin masu nafilbili Allah ya ji gan iyayenmu ya gafarta mana ubangiji ya yi mana halin da muke ciki a cikin wannan ƙasa ya ubangiji yan uwa suna cikin kunci musulmi da waɗanda ba musulmi ba ana cikin matsi Allah ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu abin da za mu saka ya Allah duk wata masifa Allah ka kare mu da ita Allah ba dan halin mu ba ka ba mu damuna mai albarka ka yalwata mana ruwa mai alheri ka sa mu girbi amfani mai albarka gonakin mu ka sa musu albarka dabbobin mu ka sa musu albarka kasuwannin mu ka sa musu albarka iyalan mu ka sa musu albarka ƴaƴan mu ka sa musu albarka mu ma kai mana albarka duk inda muke ka zama masu albarka ka sa mu zama masu albarka ya Allah halin da ake ciki na rashin tsaro da zaman ɗarɗar a wannan ƙasa Najeriya ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana Allah ka yaye mana wannan rashin tsaro Allah ka yaye mana wannan tashi hankali yan uwanmu da ake kashe su yan uwanmu da suke kwana a bishiya yan uwanmu da suke fafatawa yan uwanmu da suke cikin hadari yan uwanmu da suke cikin zubar da jini ya ubangiji Allah Allah ka kare su Allah ka kare jininmu, Allah ka kare mu duk inda muke, Allah ka tsare mutuncinmu. Ya Allah duk wanda aka kama shi, ya Allah duk wanda aka kama shi da sunan ana neman fansar kuɗi Allah ka sake shi, ya Allah ka sake shi. Masu aikata wannan abun Ubangiji Allah ka ganar da su, Allah ka ganar da su, Allah ka ganar da su, Allah ka ganar da su. ya ubangiji in ba masu ganewa bane Allah ka raba mu da sharrinsu Allah ka raba mu da fitinarsu gwamnatocin mu ubangiji Allah ka shiryar da su Allah ka shiryar da su Allah ka dora su akan daidai Allah ka ba su gane kuskuren su Allah ka taimake su akan daidai din su Allah ka sa su tuna da talaka Allah ka sa tuna da halin da ake ciki ya ubangiji ka sa su tuna da matsin da ake ciki ubangiji Allah ka yalwata mana kai ne mai yalwatawa ka sauƙaƙa mana kai ne mai sauƙaƙawa ka faranta mana kai ne mai farantawa ka ba mu ci dan kai ne mai ciyarwa ka ba mu sha dan kai ne mai shayarwa Allah ka tsare mana mutuncinmu ka tsare mana darajarmu ya Allah duk wanda ba ma baya son mu Allah ka mana maganin shi ya Allah duk wanda baya son mu Allah ka mana maganin sa ya Allah duk makiyin mu Allah ka shiga tsakanin mu da shi ya Allah duk mai nufin mu da sharri Allah ka sa mana katangar karfe tsakanin mu da shi Allah ka ji kan malaman mu Allah ka ji kan malaman mu rayayyun Allah ka taimake su ka kara musu imani ka kara musu takawa ka kara musu hakuri ka kara musu ilimi ka kara musu daukaka ya ubangiji ka ba su ikon faɗar gaskiya duk dacinta ya ubangiji ka ba su ikon gujewa kuskure duk zafin shi ya ubangiji ka taimake su akan daidai Allah ka dora su akan daidai Allah ka taimake mu akan abokanan gaban mu Allah ka raba mu da sharrin makiyan mu wanda muka san su da wanda bamu san su ba min al-kafarati wal mulhidin wal kafirin wal haqidin wal fasiqin wal musidin wal munafiqin ya ubangiji ka shiga tsakaninmu da su Allah ka yafe mana ka ji kan mamacanmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan mamacanmu ka ji kan iyayenmu marasa lafiyar mu asibiti ya Allah ka ba su lafiya duk wanda yake kwance a gadon asibiti Allah ka ba shi lafiya duk wanda yake kwance a gadon asibiti Allah ka ba shi lafiya ya Allah duk wanda yake jinya Allah ubangiji ka yaye masa wannan masifa Allah ka yalwata mana rayuwa ka inganta mana rayuwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka azurta mu da gidan aljanna Allah ka azurta mu da gidan aljanna Allah ka azurta mu da gidan aljanna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته